أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيو قوما قوة رمضان هجرة مأيكي عليه الصلاة والسلام shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ci gaba da tafsirin suratul anfal tafsirin da muke gabatarwa a wannan masallaci da ke zawiyar box a nan garin damatu jihar yobe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون wannan ci gaba ne da bayanin sifofin mumunai waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya fara bayanin su a ayar da ta gabata innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وسسك شيء الذين نن أطف بياني ني كو بدل ني نا الذين دا يقباتا إنما المؤمنون الذين a wannan irabi kamar an ce innamal mu'minuna alladhina yuqimuna salata ne wasu kuma suka ce alladhina anan sifa ce ta alladhina na farko wanda kuma wannan wahami ne daga gun masu wannan nau'i na irabi saboda alladhina idan ya zamanto man'uci wani allazina daban baya zamanto mishi naci kusan ma allazina yana daga cikin sunaye waɗanda duk lokacin da suka zo suna zuwa na addini ba sa zuwa man'uci saboda a kalmomi akwai kalmar da za ta zo na ati ta zo man'uci akwai kuma wanda baya zuwa na aji sai dai ya zo man'uti akwai wanda kuma baya zuwa man'uti sai dai ya zo na aji to saboda haka allazina a nan in ma ka ɗauke shi a bayan wa in ma ka ɗauke shi badal suna ɗauke da ma'ana kusan ɗaya ma'ana cikin sifofin mummunai na haƙiƙa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama waɗanda suka yi tambaya ya sa'alu na ka'adil amfal kamar yadda zai zo a nan gaba kaɗan zai ce ula'ika humul mu'minu na haƙƙa to su sifofinsu na farko yadda jiya muka fassara idza zukira Allahu wajilar kulubu na ɗaya na biyu wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatu imanan na uku wa ala rabbihim yatawakkaluna na fudu allazina yuqimuna salata su ne waɗanda koyaushe suna tsayar da sallah kawo fi'ilin a mudari yana nuna maka al'adarsu ce yin sallah idan lokacin farilla ya wuce to za su ci gaba da yin sallah ta nafila saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala ya ce da su tarahum rukka'an sujjadan din saboda duk wanda yake da yawan sallah idan ka zo ka yi sallama wani lokaci za ka same shi yana rukuyi wani lokaci za ka same shi yana cikin sujjada alamar cewa shi koyaushe yana cikin sallah ko ko ka same shi a tsaye to saboda haka Allah ya ce tarahu ruk'an sujjadan din wannan tarahu ruk'an sujjadan din shi ake nufi da yuqimuna salata saboda fi'il mudari yana nuna maka istimrarin abu yana nuna maka tajaddudi akan abu ne kamar yadda malaman ilmul ma'ani suke faɗi domin haka ne bai ce allazina aqamus salata ba bai kawo da siga ta mafi ba allazina yuqimuna salata saboda haka ne a aya ta salati salati Allah subhanahu wata'ala yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya kawo yusalluna a siga ta mudari domin ya dauki dundundun da istimrari cewa koyaushe ne Allah da mala'ikunsa suke cikin salati wannan shine bambancin siga ta mudari da siga ta madi cikin ilmul ma'ani sannan kuma a a da ya ce allazina yuqimuna salata anan as-sala jinsi ne zai dauki sallah ta farilla ba sa barin sallah ta farilla tana kubce musu akan lokacin lokacin farko ko tana kubce musu a masallaci har su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin cewa babu wani uzuri na shari'a uzuri ta kaman mema kai sallah kai kadai ko a gidanka munafirci ne munafirci ne domin haka ne a zahiriya suka ce sallah a masallaci sharadi ne hanabila suka ce wajibi ne mu ne da sassauci irin namu sai muka ce sunna ce mu'akkada to sai ake amfani da wannan sassaucin kuma ake wasa da sallah sallah a cikin masallaci duk da hujjar malikiya a salatul jama'ati khairun min salatil fazzi bi 25 au bi 27 daraja wannan riwaya ita ce hujja ta malikiya cewa in kai sallah kai kadai ta karbu tunda an ce sallar jam'in yana fin sallar mai sallah shi kadai ne da daraja 25 ko 27 kenan sallar mai sallah shi kadai shi ma karbabbe ne illa iyaka mai sallar jam'i ya fi sallarsa ta fi tasa daraja ne saboda haka yuqimuna salata suna tsaye da sallah ta ta farilla har sahabbai duk rinsi ba sa so manzo ya waiwaya bayan safu bai gansu ba jikinsu yana ba su har wani sahabbai wani sahabi yake cewa muna tuhumar muna tuhumar wanda ba ma ganinsa a masallaci da munafurci musuluncinsa ba musuluncin gaskiya ba ne to saboda haka a nan allazi na yukimu na salata yana da shumulin daukan sallah ta farilla kamar yadda yana daukan sallah ta ta nafila kamar yadda zahirin tarahun ruka'an sujjada da ya zo cikin aya ta sahaba to yana nuna maka sallar nafila ne kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya sifanta su yake cewa kanu qalilan min al-laili ma yahja'u ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama baccin su da daddare kadan ne daidai lokacin sahar ko kace lokacin sahur zaka same su suna yawan istighfari suna ta istighfari Allah mun tuba Allah ka yafe mu shi yasa wa bil asharihum yastaghfiruna ha haka Allah yake yaba musu yake cewa tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun cikin dare za su janye jikinsu daga shimfida za su kaura cewa shimfida su ba su san bacci da daddare ba waninsu idan ya kwanta da daddare ma zai firgita ya tashi shi yasa wasu malaman tafsiri suka fassara kanu kalilan minan laili ma ya ja'una din saboda kwata-kwata ma ba sa bacci da daddare saboda a larabci idan aka ce kalilan ma wani lokaci ana nufin ana yin abu amma kaɗan wani lokaci yana ɗaukan ba a yin abin gaba ɗaya misali wala ya zukurun Allah illa kalila wasu suka ce kawai wala ya zukurun Allah ne kawai an ce illa kalila ko kalilan ma ana nufin ba a yin abin ne kawai shine kanu kalilan minan laili ma ya ja'una shine tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'an shine inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulus min sulusai layli wa nisfihi wa sulusihi sai ya ce wa ta'ifatu min alladhina ma'aka su ne waɗannan sahaba waɗanda koyaushe suna janye jikinsu daga shimfida har Allah ya musu wa'adi da waɗanda suka yi koyi da su falata alamu nafsun ma ufiya lahum an karanta da wannan fi'il mudari mabniun lil majhuli bi fathil yayi ma ufiya lahum ko fi'il madhi ne akhfa aka gina shi mabniun lil majhuli kamar yadda hamza kuma ya karanta falata alamu nafsi falata alamu nafsun ma ukfi lahum ba wannan fataha din ukfi fil mudari'i na akhfa yukfi ikfa ma ukfi fil mudari ma ukfiya ma ukfiya fil madi mabniun lil majhul jaza'an bima kanu ya jaza'an bima kanu ya'malun to saboda haka alladhina yuqimuna salata yana daukan kula da sallar su a masallaci cikin lokaci sannan yana ɗaukan yawaita nafilfili saboda yawan nafilfilinsu za ka zaci cewa koyaushe ma suna cikin sallah shi ne wa mimma da zaga nahu yun fiƙuna kamar yadda asala yake ɗaukan ta nafila yake ɗaukan ta farilla wa mimma razaqnahum yunfiquna yana daukan zakka yana daukan sadaka galibi idan aka ce infaqi an fi itlaqin sa ga ta nafila amma yana daukan tafarin ladin saboda wasu qara'inai da dalilai da asbabu da yawa to saboda haka ne wa mimma razaqnahum yunfiquna na cikin halin sahabban manzan Allah waɗanda su ne mumunai na hakika na ƙwarai cikin abin da muka arzita su suna cirewa suna bawa talakawa suna kyauta suna sadaka suna bada zakka a nan an ce min na tabaidiyya kasancewa ja'izi ne ka ɗauki dukiyanka ka cankan gaba ɗaya ka sadakar ka zauna ja'izi ne amma haƙƙi da yake kanka shine ka bar wani daga cin abin da za ka ci ka sha kai tufafi ka rike iyalinka shi yasa min din yake zuwa wa mimma razaqnahum yunfiquna ba ce wa mara zakanahum yunfiquna wa yunfiquna mara zakanahum ba ai mimma razaqnahum kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma ma kasabtum ko wa mimma akhrajna lakum min al-ardi hakanan inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna a kowanne aka kawo min na tabi'idiyya an fahimci cewa za ka iya kyautar da dukiyanka gaba ɗaya ya halitta saboda aya ta wuyi usiru na ala'an fusihim waloka na biyu khasasa duk mutumin da ya yi tsarin kansa to ma'ana ya ɗauki duk abin da yake so ne ya ba wa wasu ya so wasu fiye da kansa al'ada irin ta ansarawa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa saboda kyauta din hali hali ne sadaka hali hali ne zakka ma hali hali ne wani misali idan ya ɗauki kacin kan abin da yake gunsa ya sadakar zai bibi abin da ya bayar a rai saboda imaninsa bai kai ya ɗauki dukkan abin da ya mallaka ya bayar ba zai dinga bibiyan abin a rai to irin wayan nan su ne aka hana su ɗaukan komai nasu kacin kan abin da suka mallaka su bayar su Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da su wala ta ji aliyadaka maghlulatan ila unukika ma'ana karka yi rowa wala tabsutaha kullal basti karka dauki ka cankan abin da ka mallaka duka ka bayar sai ya ce fataquda maluman mahsura sai kawo fa sababiyya da fi'il mudari mansubi a bayansa wanda yana nuna maka in har ka ɗauki dukkan abin da kake da shi ka bayar za ka zo kana zargin kanka za ka zo kana takaici da bibiyar abin da ka bayar to karka bayar shi ne ma'ana fatakuda maluman mahasura kenan idan aka rasa waɗannan sababbai guda biyu in ka ɗauki dukkan abin da ke gunka ka bayar ba za ka zo kana zargin kanka ba cewa to yanzu ni me zan ci yanzu me zan ba wa yarana me zan ba matana uzuri kaza da me zan yi ka zo kana nadama kana takaici to a wannan lokaci ba a ce ka yi haka ba su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala yake magana a wallazi da iza an faku lam yusrifu wa lam yuktiru ko walam yuktiru ko walam yaktiru ko walam yakturu kirahoyi ne guda uku ma'ana ɗaya ne lam yusrifu walam yuktiru lam yusrifu walam yaktiru lam yusrifu walam yakturu sai ya ce wa kana baina zalika gawama ma'ana ba za su ɗauki dukkan abin da yake hannunsu ga cankansu bayar ba sannan kuma ba za su hana hana wasu abin da ke gunsu ba wa kana baina zalika kawama suna nan a wannan tsakani su ba marowata bane sannan ba su dauki dukkan abin da yake hannunsu sun bayar ba shi yasa a gun balarabe akwai bakhil akwai la'i akwai sahi akwai karim shi karim yana opposite da la'im sahi yana opposite da da da sahi bakhil idan aka ce wa mutum karim shine wanda zai dauki dukkan abin da ke gunsa ya bayar har wani yana sifanta wani karimi yake cewa yake yake ce yake yake ce mishi walau lam yakun min indihi ghairu nafsihi ko walau lam takun min indihi ghairu nafsihi lajada bihi ko lajada biha falyattaqillaha fa'ilu ma'ana saboda karamci inda a ce banda ransa ba shi da komai ba abin da ya mallaka a duniya banda ransa wani ya zo ya yi roƙo zai ɗauki ransa ɗin kacankan ya bayar saboda haka mai roƙonsa ya ji tsoron Allah mai roƙonsa ya ji tsoron Allah wannan shi ne karamci kenan irin wannan nadiri ne hali ne ya saba wa hali irin na ɗan adam saboda Allah ya ce innal insana kulika hadu'an ɗabi'a ta ɗan adam shine fifita kansa akan wani cewa ya fifita wani a kansa ɗin insilaki ne daga bashariya insilaki daga bashariya shine wata ɗabi'a wacce ba ta annabawa ba wacce ba ta ɗan adam ba ka ɗabi'antu da ita shine insilaki daga bashariya hali ne na mala'iku ya zamo halinka ko kuma bi ibaratin ukura ka yi wani abin da ɗan adam baya iya yin sa ko ba a san ɗan adam da shi ba wannan shi ne shi yasa Allah subhanahu ta'ala yake bayanin an sarawa da bajintansu har yake wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna ma'ana ba mutumin da zai rabauta sai ya kashe sarran da yake cikinsa eh akwai ɗaiɗaikun mutane cikin al'umma irin wannan akwai wani daga cikin karamcin safa wani aka yi amfani wani ya yi amfani da shi ya mishi lamani aka bashi bashi sai ya gudu sai aka kama shi da aka kama shi a aljifinsa akwai ɗan wani abu haka dai gwalagwalai haka wanda yake sana'arsa bai san hawa ba bai san sarƙa ba ka kama shi aka kulle shi da aka kulle shi fa an kulle shi nan sai aka kamo wani aka shigo da shi ana dukansa ana marinsa ana cewa nawa ka sashi a nawa ka sashi shi kenan sai leƙa sel ɗin da aka kulle shi yana ya ce da ɗan sandan zo ka zo ɗan sandan da ya kama wannan ya zo ya ce nawa ya sace nawa ya sace shi wanda yake kulle fa sai ya cire abin da yake aljifinsa ya ce idan wannan ya kai kudin da ya sace a je a siyar a bawa mai kudin a sake shi shi ne ɗan sandan ya ce wallahi tallahi wannan ba laifi ya yi aka kulle shi ba kuma gaskiya ne ba laifi ta wannan shi ne karamci kai da kake kulle za ka yi kokari ka fanshi kanka ne ko kuma wani an shigo da shi ka ce kana kokarin fansansa akwai irin wannan cikin al'umma ɗaya ku ne to su Allah yake nufi da wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to saboda haka ayar tana daukan kowanne daga ciki infaki a matsayin saha infaki a matsayi na karam kwata-kwata a musulunci babu rowa balle lu'umi an ce albukulu shine albukulu shine ka hana abin da zaka amfana da shi ka hana wani dan kai ka amfana da abin shine bukulu shine marowaci kenan baya so abincin da yake ci wani ya samu ya ci ya fi so shi kadai ya cinye tasi ya gare wannan kuma kai tsaye yana tafiya da menene yana tafiya da hawa ne kawai ya so kansa fiye da yadda yake son kowa shi kuma la'imi shi kuma shi ne wanda ba zai ci ba kuma ba zai bayar ba ba zai ci ba kuma ba zai bayar ba su ma suna nan a cikin al'umma zai dinga tarawa zai dinga tarawa ba zai iya ɗauka naira goma ya baka ba ba zai iya ɗauka naira goman ya siyi gyaɗa ya ci ba sai ya tabbata yunwa za ta kashe shi za ka ga ana ta tara kudi ana ta tara kudi a sutu a tara ga fulotai an tara abin nan nau'in kuna za ka zo ka samu cikin tsumma a gidansa abinci dai kar dai a ce dai ba a ci abinci ba kawai Eh, kar a ce a ce ba a cin abinci a gidan kawai za a nemo abin da ya samu to waɗannan su ne ake ce musu li'am la'imi larabawa suna cewa dabbobi ne ba mutane ba ne kuma gaskiyarsu gwara-gwara bakhil marowacin wanda shi zai ci ko kaza ne zai ci wa kansa saboda ya san daɗin kansa ba zai yadda ba ne wani ya samu ya samu a jikinsa shi ne shi ne Allah subhanahu ta'ala nan ya ce wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika hum muflihun saboda shuh din shahidin yana tafiya tare da karimi ne kamar yadda bakhil yana tafiya tare da sahi to saboda haka ne Allah da ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi nan kuma wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihuna to saboda haka kowanne daga cikin nau'o'in nan guda biyu to na saka'i ko karamshi ko na sadaka da infaki ko na fidda zaka duk waɗannan tabi'o'i ne na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ne suka ci duniya da yaƙi suka rusa daula ta Rum da daula ta Farisa, daulolin da suka datsa duniya biyu ɗaya ke mulkan rabi, rabi ɗaya kuma ke mulkan rabi. Su da irin wannan hali na kyauta, na karamci da infaki, duk da rauninsu sai da suka rusa waɗannan dauloli suka karɓe duniya a hannunsu. ka duba yakin ma'arikatul yarmouk yakin da aka yi tsakanin rum da musulunci zamanin karshen rayuwar sai na abubakar da farkon zamanin sai na umar kaga irin gumurzun da aka yi subhanallah ko kuma ka zo ka duba ma'arikatul qadisiyya yakin da sa'ad bin abi waqas ya jagoranci aka rusa daula ta furs ta farisa ta zamanto tarihi har manzo ya ce idza zahaba kisra fala kisra ba'dahu subhanallah sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai yi ai wannan aiki da rowa ba ba zai yi ai aiki wannan da rowa ba sai idan mun daidaita kawo kanmu to a wannan lokaci ne komai zai yiwu a gare mu ma damu ba za mu iya daidaita kawo kanmu ba to kama kada mu yi tunanin cin nasara ko cin maburi cikin dukkan lamurrukanmu gaba da sahabi duk abin da yake nasa na musulmi dan uwansa ne komin tsadan abin na musulmi dan uwansa ne shine wai usiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kamar yadda Allah ya fassara allazina yuqimuna as-salata da tarahum ruk'an sujadan ya fassara wa mimma razaqnahum yunfikuna da kuma wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa na'am
أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم wannan aya ita ce dalilin da ya sa muka ce tarifin mumunai da aka yi a nan ana nufin imani irin na sahabban manzo Allah saboda Allah da ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa farko kuma ya ce yas'alunaka anil anfal kasancewa sahabbai yan badar su suka yi wannan tambaya waɗannan ayoyi suka sauko sannan aka yi bayanin yanayin imanin su a Allah wa rasulahu in kuntum mu'minina aka ce innamal mu'minuna nan imani irin nasu aka yi bayani ko da misali ko da misali ana samun wanda cikin waɗanda ba sahabbai ba ne waɗanda idan ana karanta ayoyin ƙur'ani ayoyin ƙur'ani suna yin kuka suna tsorata ko kuma idan ana karanta ayoyin ƙur'ani suna ƙara su imani ko kuma za ka same su kacankan sun dogara da Allah ko za ka same su koyaushe cikin sallah cikin kyauta to sun ara a wajen sahabban manzo Allah ne shi yasa za ka ga ɗaiɗaiku ne a wannan zamanin irinsu saboda wirasar su ɗin gadon su ɗin abu ne wanda yake da wahalan gaske saboda haka anan Allah ya ce ulaika humul mu'minuna sai ya ce haƙƙa wayannan su ne mumunai na haƙiƙa sauran mumunai mumunai ne na idafa ko mumunai ne na majazi kun san akwai haƙiƙa ba akwai majaz ba to su sahabbai mumunai ne na haƙiƙa sauran mumunai kuma mumunai ne na majazi ma'ana sun ari imani ne a gun sahabban manzan Allah ko ka ce imani ɗin kayan sahabban manzan Allah ne asali shi ne suka arawa sauran mumunai na duniya dalilin wannan nema Allah ya zaɓe su ya mayar da su sahabban manzan Allah Allah ya faɗi sifofinsu cikin littattafan da ya faɗi sifofin manzan Allah yace zalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injili kazar in akhraja shatahu sahabbai da kadai mumunai waɗanda tun gabannin a haife su an san da zaman su a taura injila da sauran zubur littattafan da aka saukar sun yi bayani a kansu a haɗe da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to saboda haka Allah ya zabe su ya mayar da su sahabban manzan Allah saboda haka Allah ya ba su mazaya wasu abubuwa ba a samun abubuwan a sauran musulmai sai a su domin haka suka zamanto mumunai su ne mumunai na kwarai mumunai na hakika abinda zai sa ka tabbatar da wannan shine ayar da za ta zo ƙarshen wannan sura wallazina amanu وهاجروا آه وجاهدوا في سبيل الله آه والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا kaga kowa ya san wahajaru wa jahadu wallazina awaw wa nasaru wahajaru wa jahadu muhajirai wallazina awaw wa nasaru ansarawa su ake nufi sai Allah ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa a can ma yace su ne mu'minai na hakika da yace lahum maghfiratun wa rizqun karimun sai yace wallazina amanu min ba'du gani dukkan mu'minai na duniya gaba ɗaya wallazina amanu min ba'du ne shi yasa muka ce imanin sun ara a gun sahabban manzon Allah ko imaninsu majazi ne imanin sahabban manzan Allah hakika ne in ba da haka ba menene fa'idan a ce wallazina amanu min ba'du eh menene fa'idan kawo wannan ibara to saboda haka ne Allah subhanahu ta'ala can a sura ta hashir da ya ce للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا و... وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوك شح نفسه فأولئك هم المفلحون ما يجيه والذين جاءوا من بعدي والذين جاءوا من بعدي farko lil fuqara'il muhajirina muhajirai sahabbai na biyu wallazina tabawwa udara ansarawa kenan an kasa al'umman manzan Allah kashi uku ne muhajirai ansarawa sai sauran mumunai shine wallazina ja'u min ba'dihim kenan duk wanda ya musulunta bayan sahabban manzan Allah ya ari imani a gun sahabban manzan Allah ne wallazina amanu min ba'du wallazina ja'u min ba'di shigen wannan kamar manzan Allah ne da sauran annabawa idan aka ce annabta aka ce manzanta din kayan manzan Allah ne shi kadai dukkan annabawa dukkan manzanni ara suka yi agun manzan Allah to kamar haka ne in an ce imani ga Allah imani ga manzan Allah kayan sahabban manzan Allah ne sauran waɗanda suka yi imani sun ara agun sahabban manzan Allah saboda haka ne duk duniya baka isa ka samar da muminin da ba sahabi ba ne kuma ba a hannun sahabi ya samu imani ba ka samar da mumini a duniya shi ba sahabin manzan Allah ba ne sannan ba ta hannun sahabban manzan Allah ya samu imani ko musulunci ba wannan muminin babu shi a duniya wannan sababin ne yasa kuke ji a wannan zamani duk wata tsana duk wani aibantawa duk kowanne tarkace da hare-hare idan aka tashi sai a dawo da su kan sahabban manzan Allah saboda an san da idan an rusa sahabban manzan Allah to an rusa tarihin musulunci ma gaba daya saboda haka ba ka da mumini musulmi ko ɗaya wanda ba a hannun sahabban manzan Allah ya samu musulunci ba kai komai ma na musulunci ta wasita ta hannun sahabban manzo Allah aka samu wannan abu dama musulunci qur'ani ne da hadisi ko magana Allah magana manzon Allah ka samar da wata aya cikin ayoyin qur'ani wanda ba ta hannun sahabban manzon Allah aka same ta ba ka samar da wani hadisi cikin hadisan manzon Allah ba ta hannun sahabban manzon Allah aka samu ba za ka samu ba ba za ka samu ba. To wannan ne dalilin da ya sa Allah ya yi musu hukunci daban. Inda Allah ya yi wa sabon manzan Allah irin hukuncin da ya mana, ka gane ƙur'ani ba zai tsira ba, hadisan manzan Allah ba za su tsira ba. In kai ka aikata kaba'ira a hukunta ka, in sahabi ya aikata kaba'ira a ce an yafe masa. a ce an yafe mishi suna nan da yawa kun ga Allah ya cewa wanda ya gudu a gun jihadi wa ma wahu jahannam wa bi'sal masir ba waɗanda suka gudu a uhudu cikin sabon manzo Allah Allah ya ce wa laqad afallahu anhum yayi musu afuwa ko wa laqad afa ankum kuje Allah ya muku afuwa abun aikin ɗaya ɗaya wani ya yi aikin ya shiga wutar jahannama wani kuma ya je an yafe masa shi dan aljanna ne suna nan irin wannan da yawa wanda Allah subhanahu ta'ala hukunci ne ya bambanta tsakanin sahabban manzan Allah da kuma sauran mumunai to saboda haka ne anan Allah ya ce ulaika humul mu'minuna haqqan sai ya ce lahum darajatun inda rabbihim a wannan aya can gaba ulaika humul mu'minuna haqqan lahum magfiratun wa rizqun karim shi yasa malaman harji suke cewa wannan farda ne duka a qur'ani lahum magfiratun wa rizqun karim anan lahum darajatun inda rabbihim aka kara wannan tukun aka ce wa magfiratun wa rizqun karim ma'ana suna da darajoji barasa iyaka a wajen ubangijinsu saboda haka ba yadda za a yi ka iya faɗan darajojin sahabban manzan Allah. Me yasa abin da yasa manzo sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Man da'a ila huda kana lahu min al'ajiri, mislu ujuri man tabi'ahu la yankusu zalika min ujurihim shay'an. Duk wanda ya kira zuwa shirya yana da ladaddakin duk wanda ya bi wannan shirya ba za a tauye ladan waɗanda suka shirya ba ne a rage nasu a bashi a'a nasun ba za a rage ba za a rubuta masa irin ladansu shi ma to ta yaya za ka kirga darajojin sabon manzo Allah yanzu duk nan ba muna da azumi bane cikin watan ramadana kasancewa mun samu musulunci ta hannun waɗanda suka samu musulunci ta hannun waɗanda suka samu musulunci a hannun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to duk azumin da muka yi to sahabbai suna da ladan azumin nan da yau zamu yi suna da na jiya suna da na gobe haka al'ummomi da suka shuɗe wanda ta hannunsu muka samu musulunci haka wa'yancan waɗanda su ma ta hannunsu suka samu musulunci har aje kan tabi'ai wanda su ne suka haɗu da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yaya za ka kai wannan mutum a daraja ta yaya to shi sa Allah bai ce lahum darajatun ba da lafazi na ifradi ya ce lahum darajatun lahum darajatun inda rabbihim kamar yadda cikin annabawa ba a iya iyakance darajojin manzon Allah to hakanan sahabbai ba a iya iyakance darajojinsu cikin al'umman manzon Allah ku duba manzon Allah Allah da ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd sai ce minhum man kallama Allah ko tukunan ya ce wa rafa'a ba'dahum darajat annabi annabi Musa an an faɗi yanayin darajarsa maganansa tare da Allah annabi Isa wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus an bashi mu'jizozi wa udriul akma wal abrasa bi izni an bashi mu'jizozi sannan kuma an hada shi da ruhul kudusi jibril darajojinsa amma da aka zo kan manzan Allah aka ƙi faɗan sunansa saboda kwarjininsa sannan aka ƙi iyakance mishi darajoji aka ce wa rafa ba'dahum sannan aka ce darajat da jami kaga annabi Musa me aka ce mishi man aka ce mishi minhum man kallama Allah man aka gaya wa annabi Musa annabi Isa kuma fa sunansa aka kama baro-baro wa ataina Isa Isa amma manzan Allah wa rafa'a ba'dahum ba'dahum ba a ce ban ba ba a kama sunansa ba wasu wasu kam a cikinsu haka ce wasu kam a cikinsu sai aka ce darajat kaga darajat a haƙƙin manzan Allah lahum darajatun inda rabbihim a haƙƙin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa magfiratun wa rizqun karim ma'ana duk wani abin da Allah subhanahu ta'ala ya tattare ya tattare na fadala babu abin da bai wa sahabban manzan Allah ba kai ta yaya kai zaka samu fadala a ce shi sahabin manzan Allah bai samu ba ka tuhumi kwakwalwa ko hankalin duk wanda yake tuhumar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka samu musulunci ta hannunsu amma dori dori dori dori al'umma barkatai kafin musulunci ya shigo hannunka kana zaton Allah zai gafarta ma amma sahabin manzo Allah ba zai gafarta musu ba kana zaton samun rahmar Allah sahabin manzo Allah ba za su samu rahmar Allah ba kana zaton shiga aljanna kai da iyayenka amma samu manzala ba shiga aljanna ba anya mai faɗin wannan magana yana da hankali eh kai in ka ga manzan Allah a mafarki kai dan aljanna ne su da suka gan shi baro-baro da idanunsu ba mafarki bane su kuma yan wuta ne in kana da tabin hankali da hauka mai sauraron ka shi ma mahaukaci ne mai tabin hankali eh ba yadda za a yi musulmi ya samu wani abu a ce wannan abin sahabin manzo Allah bai same shi ba zai taɓa yiwa ba shi yasa ka bi diddigin Qur'ani babu wani abu na fadala face face Allah subhanahu ta'ala ya kidaya su ya ba wa sahabban manzo Allah sallallahu ka karanta aya ta Muhammadur Rasulullah ka ka san ko su wane ne sahabban manzo Allah duk inda ka ji an ce wallazi na hajaru in ana samun wasu masu hijira wa ya fara wa ya fara yin hijira sabon manzan Allah eh ko da ana samun masu hijira waye fara ko da ana samun wasu masu jihadi waye fara jihadi saboda haka ne kaje wallazina hajaru wa jahadu ko a hajaru jahadu sahabban manzo Allah ne asali kamar yadda almu'minuna sahabban manzo Allah ne asali haka Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin sai ya ce minhu wa ridwanin wa jannat haka nan kuma fa lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim wani ku ya ce ula'ika humul fa'izuna wani ku ya ce ula'ika humul muflihuna wani ku ya ce ula'ika humus sadiquna wani ku ya ce radiyallahu anhum wani ku ya ce ula'ika humur rashiduna duka sahabban manzo Allah ne Allah ya ce wa mutum shi mai gaskiya ne kai kuma ka ce makaryaci ne ba za ka karbi hadisinsa ba irin ababen da ake faɗawa su mu'awiya an mayar da mu'awiya kafiri munafiki a zalimi a wannan zamanin idanunsa sun ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama eh in aka ce ma wannan sahabin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا sai Allah ya ce wa kullal wa'adallahu husna in sahabin manzan Allah ne duk dan aljanna ne ba zai yiwu in har akwai sahabin manzan Allah wanda ba zai shiga aljanna ba dukkan mu nan ba za mu shiga aljanna saboda mun yi azumi ko mun yi sallah ba ta yaya mu za mu shiga aljanna wanda muka samu musulunci a hannunsa kuma ba zai shiga aljanna ba. Ta yaya? To saboda haka a nan Allah subhanahu ta'ala ya ce lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim kama aka rajaka.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق الحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون malaman tafsiri sun yi saɓani ko in ce malaman irabin ƙur'ani wannan kama akhrajaka dinnan jarun wa majrurun ne da wanne fi'ili ko da wanne abu yake ta'alluki. Kun san malaman nawu idan suka samu zarfu ko jaruma majururun za su nemi abin da yake ta'alluki da shi. Abin da yake ta'alluki da shi shine abin da ake haɗa su ake fassara su tare. Saboda jaruma majururun ko zarfu baya fassaruwa shi kadai. Misali idan na ce ma fiddari cikin gida. ba za ka fahimci komai ba in na ce indaka ba za ka fahimci komai ba sai dai idan na ce jalastu fiddari to a sanadiyar jalastu za ka fahimci fiddari in na ce jalastu indaka a sanadiyar jalastu za ka fahimci indaka indaka ɗin zarfu ne suna cewa muta'allikun bi jalastu fiddari jaru mujururun suke cewa muta'allikun bi jalastu ma'ana ba zai taɓa yiwuwa ka samu zarfu ko jarun wa majururun ba sai yana da ta'alluki sai dai idan ya kasance harful jarri din za'ida ce idan harful jarri din za'ida ne zai yiwu ya zama ba shi da muta'allik amma ma dama harful jarri din ba za'ida ba ne ba shabihun bi za'id ba ne to dole ne wannan jarun wa majururun ya zamanto yana da muta'alliki a nan kuma idan ka ce kama kaftin harfin jarri ne ma mastariya akhraja akhraja filul madi ne sila ta ma mastariya wa ma wasilatuha fi ta'wili masdarin fi mahalli jarrin majrurin bil kafi taqdiruhu ka ikhrajika rabbuka ka ikhrajika rabbuka ikhraji din a masdari ne yayi idafa zuwa da maf'ulun bihi sai yayi rufu'an rufu'an fa'ilinsa rabbuka ka ikhrajika rabbuka kamar yadda ubangijinka ya fidda kai a madina ya fitar da kai a madina to wannan ka ikhrajika rabbuka da muka yi irabinsa yana ta'alluki da me shine shine ma'anan al-imamu samin mai littafin ad-durrul masul ya kawo wajihi ashirin ko kauli ashirin da malaman irabin qur'ani suke cewa wannan jarin wa mujururun din muta'alliq ne ga kaza da kaza da kaza da kaza cikin abin da ya faɗa wannan ka ikhraji kaɗin wasu ka ce muta'allikun ne da al'amfal kulil anfalu lillahi war rasul kulil anfalu sabitatun lillahi war rasul ko sabitatun lillahi hakanan a wasabitatun ka ikrajika rabbuka ma'ana wannan jarun wa majrurun din muta'alliqun bima ta'allaqa alaihi jarun wa majrurun lillahi idan kai irafi al-anfalu zaka ce mubtada lillahi jarun wa majrurun muta'alliqun bima dhufin wujuban taqdiruhu sabitatun aw hasilatun khabarul mubtada to wannan lillahi din muta'alliqun bi mazufin sabitatun to wancan ka ikhrajika rabbuka dinnan wannan ma muta'alliqun bi wannan sabitatun din wasu kuma suka ce a muta'alliqun ne da fi'ili wa aslihu zata bainikum wasu suka ce muta'alliqun ne da fi'ili wa ati'u Allah wa rasulahu wasu kuma suka ce muta'alliqun ne da fi'ili wa abunan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ala rabbihim yatawakkaluna wannan yatawakkaluna din wasu kuma suka ce wannan kaf din wannan kaf din za'ida ce kaf din za'ida ce wasu kuma suka ce kaf din ba za'ida bace ta'aliliya ce ta'aliliya ce wasu kuma suka ce kaf din ba za'ida bace ta zo da ma'ana na is waɗanda suka ce kaf ta zo da ma'ana na isma za'ida wannan kauli ne da ifi saboda ba inda wani balarabe ya ce kafun yana zuwa da ma'ana na is amma kafun yana zuwa da ma'ana na ta'alili ma'ana na ta'alili kamar yadda ya zo wazukurullah kama kama hadakum ai wazukurullah wazukurullah lihi lihidayatihi iyakum lihidayatihi a duk waɗannan maganganu an tambayi maulana Sheikh Ahmad Tijani ɗaya daga cikin fatoyinsa cikin jawahirul ma'ani cewa iskalin da malaman tafsiri suke ta saɓani suna cewa jarin wa majururun kama aka rajaka rabbukan nan da me yayi ta'alluki kai menene ra'ayinka kai menene ra'ayinka shine maulana sha'ama tijani ya rajjaha cewa ma'anansa shine ulil anfalu lillahi war rasuli yadda harkan ganima harka ce ta Allah da manzo ba a bukatan shawaran kowa ko ana so ko ba a so yadda Allah da manzo su za su rama ganima haka nan yadda ka fita za ka bar madina a zo a yi yakin badar to mumunai suna so ko ba sa so badar din nan sai an yi ta to za ka ga tafsiri maulana sha'ama tijani ya fi dukkan wannan wujuhin da asaminu ya kawo ma'anar wannan kuwa hukuncin ganimomi hukunci ne keɓantacce ga Allah da manzo hakanan fitan manzo daga madina zuwa badar hukuncin Allah da manzo ne kawai yadda suka ce za a yi kawai za a yi in kana so ka zo a yi da kai in kanin baka so ka zauna wannan shine zai baka cewa maulana sheikh ahmad tijani a tafsiri alam ne min a alamil alam jagora ne cikin manya-manyan malaman tafsirin zamaninsa zamaninsa ya ce wannan wajihin shi ne gaskiya ya ce sauran duk akawal ne wujuhi ne irabi ne za su iya inganta za su iya kuma su zama to ba su inganta ba to saboda haka kenan a nan a bisa tafsirin maulana sheikh ahmad tijani kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi hukuncin ganimomi to suna so ba sa so Allah da manzo su za su raba shine wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi haka nan fitanka daga Madina zuwa Badar to ko da mumunai suna so ko ba sa so hukuncin Allah ne sai ka fita kayi Badar shi yasa zaka ga a gaban Allah ya ce wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna wannan ibara wa inna fariqan minal mu'minina lakarihuna zai ayyada wajihin da Maulana Shi Ahmad Tijani yayi ikhtiyari ya zaba ma'ana koda koda wasu daga cikin mumunai saboda rashin shiri ba sa son fita zuwa bada saboda ba su shirya ba aka ce a fita to dole sai ka fita kamar yadda suna so ba sa so al'amfal ganimomi Allah da manzo za su raba kaga tafsiri ya fita ai shine kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wannan bil haqqi din muta'alliqun ne bi akhrajaka ma'ana wannan fitan da aka yi din fitar da kai da aka yi daga Madina zuwa yakin Badar din fita ne ta gaske ba ta wasa ba ta gaske da gaske ne sai an fita kuma za a kara kuma za a yi nasara kenan bilhaki muta'allikun bi akhrajaka sannan wawdin wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun wawul hal ne koda koda a lokacin da aka fidda kai daga Madina zuwa Badar wasu daga cikin mumunai ba sa son fitan me yasa ba sa so baƙi ba ne baƙi ba ne na rashin biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallama ko ƙin jihadi a'a ƙi ne na rashin shiri ka ba mu ɗan minti biyu uku ko awa ɗaya awa uku mu shirya a'a yanzu kawai za a fita ba ka ga inda ƙin jihadi ne ƙi ne na biyayya ga umarnin manzan Allah ba za a ce musu mumunai bai ba ka ga ƙurani ya ce wa inna fariƙan minal mu'minina tukuna ya ce lakari huna ba su shirya ba ne ya ya ma'aikin Allah ya manzan Allah ya ya za a fita yaƙi ba guzuri ba makami ba shiri lokaci guda a yi shaida kawai a fito saboda su ma mushirikan makka sun fito ba zata maimako yaƙi na ƙa'ida za ka rubuta wa mutum wasiƙa cewa ran kaza da watan kaza in baka ba da kanka ba za mu zo mu yaƙe ka ko in baka mana kaza ba za mu yaƙe ka ana yaƙi ne bayan notice da ilani da sanarwa su ba su yi ilani ba tunda su ba su yi ilani ba shi ma manzon Allah ya fito babu ilani babu shiri saboda kar a ce an tsorata to irin waɗannan ayoyi ne za ka yi mamaki ire-iren su wa ake cewa wai hassan bin farhan al-maliki wani mulhidi aka yi a saudiya a riyadh shigar ilhadin da waɗannan jabbarawan suke a nigeria za su ɗauki ayoyi irin wannan sai su ce ana kushe sabon mansa Allah ne sallallahu alaihi sallama wani abin da na gani na ban mamaki a YouTube ana fira da Hassan bin Farhan al-Maliki al-Mulhidi al-Zindiki ana fira da shi dan jarida ya ce masa ah yaya ana cewa kai maukifinka ko yaushe maukifinka ga sahabbai to kushe sahabbai kake menene gaskiyan wannan lamarin sai ya ce ai ba ni ne nake kushe sahabban manzan Allah ba Allah ne da kansa cikin ayoyi yake kushe su sai dan jarida ya ce to kaman wayanne ayoyi kenan misali eh sai ya karanta ya ayyuhal lazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna kabura maktan inda Allahi an taqulu ma la taf'aluna wai wannan aya tana kushe sahabban manzan Allah Allah ya ce wa sahabban manzan Allah lima taquluna ma la taf'aluna dan me kuke fada abin da ba za ku aikata ba kabura maktan inda Allah ai babban aiki fushi ne Allah zai yi fushi Allah ne ai an ta kulu ma la taf'aluna kuna faɗan abin da ba ku aikatawa to wai wai wannan shine irin fahimtar sa kaga ka duba shi bai duba ya ayyuhal ladzina amanu din ba shi yasa idan zuciyarka ta gurbata eh idan zuciyarka ta zamanto gurbatacciya ko yaushe idan ka laifuffuka yake gani baya ganin alkhairi farkon ayar fa Allah kafin ya ce limatakuluna ma la tafa'aluna sai da ya ce ya ayyuhal ladzina amanu fa shin akwai yabon da ya kai Allah da kansa yayi shaida kai mumini ne kana da imani eh ko so yake ya ce Allah yayi tanaquzi wal iyazu billahi ya sifanta su da imani kuma ya kushe su irin wannan ba kushewa ake cewa ba a ta a larabci ana cewa itab ne manzo ma Allah yana gaya masa irin wannan shin Hassan bin Farhan yana nufin Allah ya kushe manzon Allah ma eh ba Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahum ba lima azinta lahum ba ba Allah ya gaya wa manzon Allah lima tuharrimu ma ahallallahu laka ba eh ai fadin lima tuharrimu ma ahallallahu laka dinnan ya fi limatakuluna ma la tafa'aluna in kushewa ne ya fi shi kushewa saboda haramta abinda Allah ya halalta din ridda ne ridda ne amma faɗan abinda ba aika ka faɗi abu ba ka aikata ba ba ridda ba ne ƙarya ne ƙarya kuma ka ba'ira ne a gani in ka ce Allah ya zagi ya aibanta sabon manzan Allah lima taquluna ma la taf'aluna kenan lima tuharrimu ma ahallallahu laka hakanan ya aibanta manzansa wanne irin fahimta ne wannan to saboda haka irin waɗannan ayoyi sai su ce wai sahabbai badar din ma ba sa so tilas aka fidda su saboda haka ba mutanen kirki bane sai su ce haka alhali anan Allah ya ce wa inna fariqan minal mu'minina cikin mumunai ya sifanta su da imani tukunan ya ce na kare huna sannan lafazin minal mu'minina da shi za ka gane cewa inda ƙinsu ɗin ƙiyayya ga manzo ne ko ƙiyayyan bin umarnin manzon Allah ne ko ƙin jihadi ne ƙi ne na fita eh to da ba za a ce musu minal mu'minina ba dan wanda ya ƙi jihadi ba mumini ba ne wanda ya ƙi bin umarnin manzan Allah ba mumini ba ne to saboda haka abu ne ya zo ba zata tabi'a ce ta ɗan adam in ka ce wane zo mu je mu yi abu haka ce to ka bari a ɗan ƙinsa mana a nemi guzuri a nemi makami gabannin a fita jihadi to saboda haka za ka ga ayoyi irin wannan dewa wanda duk wasu hare-hare in aka tashi ce a tunkari sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabban manzo Allah a lokacin da ka fara aibanta su a lokacin kuma ake fara sanin su a lokacin Allah zai dinga fidda su duniya ga sahabban manzo Allah su ne su ne sahabban manzo Allah ga halayen su yasa gwara kayi shiru kawai in kana kiyayya ga manzo Allah ko kiyayya ga sahabban manzo Allah lokacin da kake kiyayya a gare su lokacin su suke fita suke bayyana yanzu a sanadiyar wayannan abubuwan da suke fafaruwa duk irin wa'azuzzukan nan da ake gun tafsiri da sauran karance-karance matasa da yawa sun fahimci su wane ne sabon maza Allah to saboda lokaci za mu tsaya a nan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah Allah ya kara malar lafiya Allah ya kara masa fahimta Allah ya tsare shi da dukkan sharri Ah, akwai tambayoyi kamar haka guda biyar zuwa bakwai in an samu lokaci Ah, wannan ya ce Allah ya kara wa malar lafiya menene hukuncin mutumin da yake yin azumi da rana yana bacci da ya tashi sai ya ga mani a gabansa hukuncin mai azumi ya kwanta bacci da rana sai ya gama ni a gabansa hukuncin azumin
a shi azumin watan ramadana idan kai niyya dare na farko shi kenan ba bukatan wata niyya hakanan duk wani azumi wanda ake ta tabu'insa kama azumin kafara wanda a jere ake yinsa saboda haka in dai ka yi niyya na?
ba batun ka fara ba ne Ah, yana yin bacci ne da azumi da rana na sai mafarki
ok ai ba ai azuminsa ba zai baci baci baci ba mas- mafarki abu ne wanda baya hannunsa abin da yake farke shi ne za ka mashi da hukunci amma mafarki duk abin da ya same shi ba zai bata mishi azumi ba na'am
a shi kuma tambaya na biyu yake cewa akarmakallawa menene hukuncin kama hannu a sallah wasu malamai suna cewa wai bai halatta ba
wannan duk matsaloli ne na da ba yanzu ne ake magana akan wannan ba yaushe ne za ka zo kana magana akan kabaru da sadalu ai ba an wuce wannan gejin yanzu eh in kana so ka in kana so ka bari waye ce ma waye ce ma idan aka yi sallah ah, ba kabaru sallah ta baci ko in aka yi da sadalu sallah ta baci ba ba wanda ya faɗi wannan harka ce ta tarjihi wanne ne ya fi kawai sadalu ta ya fi ko kuma kabarun ne ya fi wannan shi ne magana kaso ka yi kaso kar ka yi kawai eh na'am
a na'am shehu tambaya ta uku yake cewa akar makalla menene hukuncin mutumin da da daddare baya bacci yana ta ibadu da na filfili amma baya fita sallar asuba
a wannan in dai da gangan yake munafurci ne kamar yadda da muka bayyana ya zo hadisul kudusi a wa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alai wannan yana ɗaya daga cikin kurakuran salikai masu suluki su sun zaci cewa sulukin yawan ibada ake bukata a'a farkon suluki ka tabbata farallanka sun cika akwai wanda za ka same su ba su kula da sallah a masallaci hamsu salawati ba ba ruwansu sun ga dama su fito sun ga dama su saki fitowa amma za ka zo ka same su sai aukin yawan salatai yawan istighfarai da karanta a hazabu wannan kuskure ne shi ya- i- na filfilinka komin yawansu salatanka komin yawansu istighfarin komin yawansu hailala komin yawansu ba sa maka tasiri a zuciya sai idan farallanka sun cika wannan asal ne min usuli tasawufi cewa saliki farko abin da zai mayar da hankali a kai ya mayar da hankali akan farallai duk yadda zai kare samu matsala da abin da ake ce mishi farilla farko sallah hamsu salawatin nan yayi akan lokaci yayi a cikin jam'i kar yayi jinkiri yawan sallah sallah eh, hamsu salawat a gida ko mutum shi kadai alama ce daga cikin alamomin munafurci kamar da sahabbai suka faɗa ba ma kidaya waɗanda ba ma ganin su a masallaci cikin mumunai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to saboda haka za ka samu wasu ta ɓangaren na filfili salatai istighfarai karanta a hazabu da na abu za ka ga sun zurfafa suna yi da yawa amma abin da ya shafi farilla ba ma ruwansu da shi to saboda haka wannan kuskure ne babba na suluki babu hadisi da ya yi magana a kan suluki kamar wannan hadisi wanda ake ce mishi hadisul wali man adali waliyan faqad azantuhu bil harfi farkon hadisin abin da ya faɗa ba yawaita ibadu ba wa ma taqarraba abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi duk saliki ya san da wannan bawana ba ibadar da zai kusance ta zai kusance ni da ita wacce na fi sonta fiye da abin da na ce mishi farilla ne to ya san da wannan sai da ya kawo farilla tukunan sai ya ce wala ya zalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafili ta nan za ka gane na filfilinka ba za su maka tasiri ba ba za su maka amfani ba sai farallanka na sallah da na azumi haƙƙin iyaye haƙƙin miji a gun mata haƙƙin makwabta haƙƙin yan uwa da dukkan wajibabu sai sun cika tukunnan wayannan za su maka tasiri wannan shine abu ne wanda muhimmi mutane su mai da hankali akai nam
a tambaya ta ƙarshe aka ramakan lawo shi kuma yana yake cewa menene hukuncin mutanen da suna ganin masallaci za a yi kiran sallah amma ba za su bi masallacin sallah ba sai su yi sallah a majalisa
a yi duk fatawa ɗaya ne ma magana matsala ce ɗaya duk abu ɗaya ne muke magana akai na'am salamu alaikum